الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ɗan uwa barkamu da dawowa karatu yanzu za mu tashi ne a darasi na goma a shafi na 47 a cikin wannan littafi mutakkira mukhtasara fil lughati was sarf za mu tashi akan al-mabhath ar-rabi' ashar babi na sha hudu ta'rifuhu za a shiga ismul ala a larabci in ana son a yi aiki akwai kayan aiki to su kayan aiki suna da suna ya ce tarifuhu yadda ake tarifinsa ismun masuhun min alfi'li suna ne wanda za a cira toshi a yi siyar shi daga fi'li liddilalati ko liddalalati ko liddulalati don ya nuna alal'alati akan kayan aiki allati yasta'inu bihal fa'il wanda mai aiki yake aiki da su ta hanyar suke neman taimakon gabatar da aikinsa fi a da'il fi'ili a lokacin da zai gabatar da aiki shuruɗuhu sharuɗansa yushtaratu lil fi'il ladhi tusagu minhu ismul ala an sharɗanta ga fi'ilin da ake cirato sunan ala kayan aiki a cikin sa salasatu shurut salasatu shurutin sharuɗa guda uku an yakuna al fi'lu thulathiyan kamar to harafi uku ne an gane ko an yakuna alfi'lu mabniyan lil ma'lum ya zama to asalin shi fi'li ne lil ma'lum ba kamar zukima ba an yakuna alfi'lu muta'addiyan ya zama to yana da ta'addi zuwa ga maf'ul an gane wannan ko in ya cika waɗannan guda uku magana ta kare auzanuhu to shi ismul ala wazaninsa ya ake yi a cira su suna ala auradat kutubus sarfi littattafan sarfi sun kawo shine auradat warada ya gitta da kanshi walamma warada ma a madina auradahu ya gitta shi ko ya kawo shi auradat kutubus sarfi talatata auzani sun kawo wazani guda uku qiyasiyatan wadanda qiyasin su ake yi an gane ko lismil ala na suna ala na in ka gana maka ce salasata auzanin qiyasiyatan ko salasata auzanin qiyasiyatin in ka maida shi sifa na salasa ya zan qiyasiyatan domin salasata an kace in ka maida shi sifa na auzanin zai ce qiyasiyatin kawai ne ji mun karanta ya ce akwai kaza ko kaza hiya ala nahwi al-ati ga yadda suke mif'alun mif'alun duk abinda ka ji ya zo akan wazinin mif'al da larabci yana nuna abinda aka yi aiki da shi miftah makulli mabudi daga fataha ne abin budewa ko ba haka ba wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu min sha daga nashara ne abinda za a ɗaiɗaita abu amma da hausa sai a ce zartu wanda mai masu kafinta yake aiki da shi wanda yake yanka abu mikrab mikrab shine abinda za a yanke wani abu galibi yanzu suna amfani da shi akan abin yankan akaifa kup on da suke ce shi amma duk abin da za a yanke ana iya cewa mai crowd an gane ko ƙararra shai a ai ƙata'ahu aukar raƙahu ko ka tsaga abu ko ka yanka shi kuma yanka ce ƙararra fulanan ai jazahu ya sa kan kami shi wa ƙararra shi'ira yan an ka ce ƙararra shi'ira ai nazama shi'ir ya tsara shi'ir ƙala hukin an gane ko ma'ana dai ba wuri guda yawwa qarada al-makan adala anhu ay tarakahu to miqrad dai duk abinda za a yanka wani abu ce sunan shi miqrad amma galibi suna amfani da shi abinda ake yankan fata mihraf abin noma muna iya cewa tractor yanzu ana amfani da wannan injin na noma can da kuma lokacin da ake na shanu duk da yake har yanzu ana yi mihraf wannan abin da ake rikawa shanu suna ja ko dabbobi ana aiki da shi kuma kalmi ma sai zama to mihraf tun da shi ma ana noma da shi eh da haiwa da sauransu dukkan su ala wazni mif'al kenan duk kalimar da ka samu ta cika waɗannan sharuɗa ismul ala ba sai an gaya ma ba yi shaka kai kiyasi sai mif'alun ta farko mif'alun ta biyu mif'alun an shafi alif misaluhu mibrad albardu sanyi mibradun abinda za a sa abu ya yi sanyi duk da yake galibi suna amfani da shi akan wani abinda ake sawa karfe sanyi ana kirasa za ga wani abu da ake sawa karfe cikin wuta sannan sai a samu wani karfe wanda ake guga shi da shi za ga shi makera suna amfani da shi yana sa karfe yayin saurin yin sanyi ana kiran shi midrand an gane ko eh awar eh da Hausa tana a ce mishi awar take ko masaba ya danganta daga yanki amma dai ba dole sai wannan ba duk abin da zai sa wani abu ya sanyi mibradu sai mishrat mishrat aska ana iya cewa aska amma ba dole sai aska ba duk yuka wanda ake aiki da ita daban-daban sikinun lahu ashkalun mukhtalifa mudiyatun mudiya ita ce aska sannan hadduhu mudabbab an ce mudabbab inda ya dan yi tsini kamar tsini uku da nan da nan da can shi ne mudabbab muhaddab muhaddab nake son cewa ana amfani da shi fil jiraha a wajen fashi masu fasa rikitoci wal hijama da kuma masu yin kaho kinan dai askare ce da yanci askare ma an hi gane shi ne mishirat mibba mibba shi ne abinda ake tsaga abu da shi asali shi ne abinda ake tsaga abu da shi na fata an fahimci to ita kanta wannan aska ana kiranta mibba shi yasa laraba suke cewa mishrat ko su ce mibba ko su ce mifsad da sadun abinda ake shaushawa da shi ko mishrat sikinun kasira mudabbaba da mudabbab da muhdab duk dai galibin su ma'ana abin da na tseni guda uku biyu gefe guda tsakiya an gane ko yawwa kaga in laraba sun kace bada ash-shay'a ay shaqqahu ko qata'ahu daga nan ka dauko wannan ala din miqwad abinda ake jan abu da shi igiyar da za a jara kumi ana kiranta miqwad volan matuki da ake tuka mota mikwad da shi ne ake jan mota sai wazani na uku mif'ala mif'alatun an gane ko shi ne wazani na uku ya ana so a samu suna abin aiki sai a kawo mif'ala kenan ko mif'alun ko mif'alun ko mif'alatun misaluhu misfara regal wannan abin da ake adawa a yi zane da shi misfara daga satsara ne ya kutubu ke to misfara ke na abin da yana taimakawa a yi rubutu na'am ba mu kawo shi ba mai kasso ne almakashi kassa ya kusu ya yanka abu mun ketare shi reza ita ma tana shiga ciki ai ita ma yanka ne ake an gane ko duk tana shiga ciki duk abin da za a yanka wani abu da shi mif'alatun shine wazani na uku misaluhu misfara regal ban san komai za a ci mata da Hausa ba abin tracé ka kuma france har yanzu tracé ya france ne almuhimmu dai wani abun da ake azawa don a jalayi miknasatun cinciya saboda kanasa ne ya shari kina ala wadda za a kira sace miknasa mif'ala sai mibratun abin fekewa ta yi kiran yawan mibra daga bara ya birini shi ne ya feke abu an gane ko asalin shi mibrayatun na to saboda ya'un wasali ya yi mata nauyi sai aka maida ta alif ta kuma mibratun daga bara ya birini an gane ko to wannan kenan malam ya ce ƙalar doktor ahmad hassan kahil ne ko kuhail ne ko kihil ne bai dai rubuta ba wasali doktor ya ce ahmad hassan قد جاء بعض الأسماء قد جاء بعض أسماء الآلة والسنة آلة سنزونا كايا أيكي على أوزان قليل على أوزان قليلة الاستعمال akan wasu wazunna waɗanda ba a cika aiki da su ba sun yi karamci fatuh fadu to in kaga sun saba makaida sai ka kiyaye su wala yuqasu alaiha amma ba a kiyasi akan su minha ma jaa ala muf'ul wanda zo muf muf muf'ul kaga shi inda ya saba ya zo mimun tana da damma su dukansu in ka diba waɗanda da kasara suke farawa amma shi wanda sai fara da damma an gani ko sannan harafi na uku kuma ya yi masa damma dukansu kuma ainihin su bata da damma kiran kaga wannan ya saba bi dammil mimi wal aini wa hiya khamsatu asma'in guda uku ne al mudukku mudukku almudukku shine abin daka kamar kana cewa ta ƙarya duk wani abin da za a dake shi dakahu shikenan an gane ko sai almus'utu mus'utu daga sa'atani yayi tari an gane ko ana cewa sa'atan sannan ana cewa su'utan sa'atahu dawa da an ce sa'atahu dawa'a ya sanya mishi magani cikin hanci adkhalahu fi anfihi to as-sa'ut dawa'un in kaji an ce sa'ut magani wanda ake shakawa kamar wato an dake shi kenan yudkhalu fil anf to al-mus'ut sai ya zaman to abinda ake sa ma mutum magani da shi ya shaka ko ko duk wani abu wanda zai saka shaka wani abu ko ba haka ba mun gane ko duk da yake as-sa'ud kinnan sun kace na shuk na shuk shine abin da yake gari wanda ana shaka shi akwai sundu ta ba sundu ko ita ma na shuk ce saboda gari ne ana shaka ta daqiqut tabak kenan garin taba sai mutum ya shaka to daga nan aka samu shi mus'ud dai ya kamata a ce mis'ad matar ka ce mus'ud sai kuma al-munkhul munkhul munkhul jam'i ne na mana jam'in shi manakhil an gane ko wani abin aiki ne da ake amfani da shi abin tankade nakhala ya tankade sun ka ce adatun za ta fi ƙubin dayyaka abu ne wanda yana da 'yan kafafe ko kusaye wudodi waɗanda suke ƙanƙana linakhli daƙiƙi don saboda a tankaɗe abin tankaɗewa gari ke kagar ya zama tankaɗin da ya an huta amma wasu laraba suna kirin shi alghirbal matankaɗi mun gane wani da kyau ko? yawwa sai al-mukhula abinda ake shafa kwalli da shi daga al-kahlu al-mudhun daga duhun ne abin shafa mai duk da yake waɗannan ma da ya kawo wani lokacin za ku iske suna da wazani irin wannan wancan din na asali akwai larabar da suke amfani da shi amma waɗansu larabar da aka samu suna amfani da waɗannan don kakkace kuskure ne mu gane da kyau wa min hama ja'a ala fi'alin an samu daga ciki akwai wanda zo akan fi'al wanda shi ma duk ya saba ma ka'ida kenan ka khiyat ونظام يعني أنت خياط abin ɗumki allura kinan nizam abin tsari zare kinan wanda aka tsara abu da shi alkhaitul ladhi yunazzamu bihi al-lu'lu wanda ake tsara lu'lu da shi ai ba sai lu'lu ba don wadanda da lu'lu malla ai dan kadan na a duniya ko wa fa'ulun wani lokaci ana samun shi na zo ala wazni fa'ul ka safud safud karhi ne wanda ake sawa cikin wuta hayyayi ja in ana so ai wani abu da shi na bi ce safudu shirbin masuhu inda mufta'adi sauran yace to waja'at ba'du asma'il ala ghairu mushtaqqa wa hiya kathira akwai asma'ul ala wadanda ghairu mushtaqqa su ba da wazani ake aiki ba haka laraba suka fade su kenan wani abu ba wazani da ba kawai haka laraba suka fade shi kamar ibratun ibratun allura rumhun mashi saifun takobi fa'sun diga mun gane ko yawwa yana da kyau mu fahimci wannan to sai malam ya kawo wani bayani mai muhimmanci ya ce wa qad قرر مجمع اللغة العربية في القاهرة مجمع اللغة القاهرة wanda mun ce muku ai shine babba galibi ko ya karrara ya tabbatas am sanata alfin wa tis'ini'atin wa arba'in wa khamsin shekara ta alif kaga alif din da ba wuce daga alfun na shekara ta 1954 tunan da yana gani ai wannan lokaci galibi ko dai akwai wadanda a duniya cikin mu ɗan kaɗan ne sun karrara sai hata istimali sigati fa'ala suka ce ga wani abu siga ce sun ka ƙara ta ya halatta a ƙara ta a sata cikin wazani na ala وأن استعمالها يعد استعمالا عربيا صحيحا sun kace amfani da wannan siga za a lissafa shi a cikin amfani na kalima na larabci ingantacce saboda ta rayuwa ta rayuwa sun yi bincike sun gano wannan siga wasu larabawa ko a cikin wasu littafai an gano tana zama daga ciki wa mimma ja'ala sigati fa'ala ma ya'ti daga ciki abin da zo na siga ta fa'ala wanda yake nuna kayan aiki ga su sallaja firjin ko firigo daga saljuna abinda ke sa abu ya sanyi ya zan kankara ghassala mashin mai wanke tufafi asara abinda ke nike abu ya mayar da shi kamar ruwa asir kenan nan nage inji malaman zauri kassara abinda ke kakkaryawa duk da yake yanzu sun fi amfani da ita akwai wata mashin wadda ake sa mata dutsi in ana son a yi gini sai ta kakkarya shi ta mai da shi kanana ita kira kasara amma duk da yake duk abin da zai karya wani abu ai haka za a dauka ta sai farrama abin da yake kakkare wani abu amma galibi dan daga fi'ili ne na farama shine qata ash-shay'a kuma ga dan bane farama sai a ce yafrumu qata to amma mashin ce wanda ke nike nama nama akwai mashin yanzu wadda in ana so a niƙe nama a kakkarya shi ita ce ake amfani da ita mun gane ko sai kuma barraya abinda yake feke wato abin nan wanda suke ma ta yi karan yawan sai sama'a shi ne wannan abinda ake sa ga kunne na saurare abinda da shi ake saurare kenan sai mi rashasha abinda mashin wadda take yayyafa ruwa za ku suna amfani ita wadda ke yayyafa ruwa daga rashan eh abin wanka wadda take zubowa ruwa ka yi wanka da ita wajen noma kuma akwai ta rashasha eh bayan ruwa duka da shi ne abinda da yana ba da ruwa ma'ana dai ba zubo su yake yi ba don mu gani tun da ismul alami sai kharama wani duk asilin kharama shine yanke abu to amma galibi suna amfani da shi da wani abu da yake yanka takardu wani abu da suka na dantsa shi das das yana yanka takardu sai dabbaba dabbaba shine igwa ta yaki motar yaki wannan wanda ake cewa igwa sha an gane ko tunan ba a ce kayan yaki ba amma a hankalta ma abin yaki yau da ke tafiya a ƙasa da kanshi daga dabba ya dubbu ne sayyara mota wadda ake hawa an hankalta ma abin balaguru tsara ya siyu fil am an gane ko duk da ke sayyara asalin shi bayan nufin mota ba وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه na'am fataki saboda suna yawan balaguro Mm.
ƙwayyara abinda ake tashi da shi sama jirgin sama ke harrasa ko abin noma injin na noma ko abin da ya kama da haka dabbasa dabbasa shine wato wata abu da ake abin haɗe takardu ko dance su wani abu da kat kat kat to daga dabbasa ne ana kiranta dabbasa abin haɗe takardu ko dantse takardu in ka kwaɗe haka da yalla an gane eh, da basa shai'a an gane ku sannan akwai masaka masaka kamar abin da aka amfani da shi don riƙewa to salula tana da wani abu na cikin masaka sai ka saka shi sai ka ɗan riƙe ta haka gashin kai na mata za ka iske akwai abin da suke haɗewa sai su ɗaure gashin ana kiran shi ma masaka tu sha'a akwai masaka ta dahuwa wadda za ta rike maka wani abu saboda kai ya fada cikin wuta akwai masaka kuma ta takardu abinda za a hada takarda goma ko ashirin sai a dan saka wani abu sai ya rike su gaba daya akwai masaka ta tuwafi aka iske kamar tufafi idan aka shanya su duk masaka ne wa ghayruha ko ba haka ba wa ghayruha kathirun da wani su masu yawan ma yaduru alal asina abinda yake maimaituwa akan halussa masaka kuma akwai wata ala da ake aiki da ita wajen yin dal rufin gida wanda ake zuba abin nan tana zuba abin da yake gaggamewa to don haka dai ita dabbasa kinan kono lokacin suna kira ta kabbasa wasu na ce mata almudabbisa wasu na ce mata almurazziza daga arriz shine bito kamar tana sawo bito ne tana daure abu wasu na ce mata alkharraza an gane ko daga alkhirzu ne. an gane ko sanin alkhirzu shine dutse wanda ake sakawa a yi wannan sarka wanda ake yi to sai a ce kharraza kamar tana sanya abubuwa ta daure su da basa shay'a akhfahu da basa kenan tana koyewa tunda in ta mace su zaka kuma sun saura sun boye ka basa kuma shi ma dai babu hasaba hasaba yahsibu kabasa yakbisu kabasa albi'ra tammaha biturabi ka dauri ka sata kai mata gini duk daga nan suka samu asali gani ko to wannan shine ya kawo mu ƙarshen abin da aka kawo a cikin wannan littafi game da ƙa'idodi yanzu abu biyu za mu yi bayani kansu insha Allah ta'ala abu na farko akwai wasu abubuwa da ba a kawo su ba cikin wannan littafi tun da littafi mukhtasar za mu faɗe su a ji sunayensu saboda muhimmancinsu abu na farko kenan abu na biyu za mu dawo wannan safha ta 49 domin mu yi bayani a takaice kan abin da wannan wuraren suka kunsa mun yi bayani kan tasghir mun yi bayani kan bai kawo jam'i ba ya ake mai da abu jam'i to in muka diba jam'i mai do hankalin mu nan akwai jam'u mudhakkaru salim me yasa aka ce mai salim li annahu salima bina'u mufradihi almuslimu almuslimuna mun gane wannan akwai jam'u mu'annas as-salim لماذا سلم سالم لأنه سلم بناء مفرده muslima muslimat akwai jam'u taksir taksir kamar karya abu lam yaslam bina mufradihi ar-rasul sai a ce ar-rusul kaga dommomi sun hau kan jam'i jam'u taksir an gane ko sannan su jam'i akwai j- yana da gida biyu ya kasu gida biyu ta fuskar adadi wanda mun ba ku ta fuskar muzakkar da mu'annas ne da jam'u taksir akwai jumu'ul qilla akwai jumu'ul kasra akwai jam'in da an kawo shi na nuna abin bai da yawa daga uku zuwa goma sannan akwai jumu'ul kasra wanda daga uku har zuwa biliyoyi duka shi din da yi masani ko ana fahimta ta ba to shi jumu'ul qilla su ne waɗanda ba su da wato auzan mai yawa an gane ko wanda za ku ga auzanikinsu ba su da yawa a cikin larabci wato akwai af'ul af'ul yana nuna abin kaɗan ne jam'i ne kamar ka ce a'nuz al'anz akuya daga uku zuwa goma ko ka ce anfus an gane ko yawwa sai kuma af'al abwab suna fata ana fahimta ta mun gane ko af'al sai af'ila kamar ka ce arghifa guntayen burodi jam'i na raghif at'ima abinci ba mai yawa sosai ba a'mida jam'i ne na amud gimshiki ahmira jakuna sai abu na ƙarshe fi'latun fityatun innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wildatun jam'i ne na alwalad an gane ko ghilmatun jam'i ne na ghilman matasa yara kenan ghizlatun jam'i ne na ghazal jillatun jam'i ne na aljalil an gane ko shikhatun jam'i ne na ashiyukh kenan da af'ulun da af'alun da af'ilatun da fi'latun sune jumu'ul qilla idan bai cikin wannan wadani to ya kuma cikin jumu'ul kasra jam'in abinda yayi yawa ya wuce goma ya tafi inda bai cikin hudun sai dai a ilimin balaga a ce maka wani lokaci an ɗauko mai yawa an aza wurin mai na kaɗan an ɗauko kaɗan an ɗora wurin mai yawa wannan sai cikin balaga za ka gan shi yawwa sannan akwai abin da ba mu tattauna kan shi ba shi ne aljumu'u abin nan tasgirin jam'i shi ma jam'i ana tasgirinsa wannan can cikin babi ne muka ce kuma in ya wuce hudu in uku ne fu'ailun ne sauran kuma na abin da ya wuce hudu ne da fu'ail da fu'ail mun yi bayanin shi sai an nasab dangantawa ya an ce kitabiyun kitab littafi kitabiyun abinda an ka danganta zuwa ga littafi to shi nasab yana da bayani mai yawa wanda asalin kalima ana maidawa harfin da aka cire kaga tarbiyya abinda yake na tarbiyya sai a ce tarbawiyun domin asalin tarbiyya daga wawun ne daga rabayar nuni suka ce kuma jam'i taksir ko jam'i in za a yi mishi nisba mufradi ake mai da shi ba a cewa kutubiyun sai a ce kitabiyun amma wasu malamai suka ce a a ba laifi ana iya yin jam'i a ce kutubiyun ba matsala in gane ko wannan nasab yana da abin nan sannan bayanin na fi'ili as-sahih da kuma fi'ili wanda yake ba sahihi ba wanda dama karshen shi yan harful illa ne wawun ko ya'un ko alif sai a ce mu'tallun sannan akwai fi'ili wanda ake kira al-lafifu al-maqrun asalin lafif kamar abin da anka dunkule to al-maqrun wanda harfan illa guda biyu suka zo jere a cikin shi jere kuma a ƙarshe kamar ghawiya kaga wawun harful illa ce ya'un harful illa ce sai a kira shi allafiful maqrun saboda su harufan guda biyu sun haɗu akwai allafifu almafruq wanda an rarrabe su kamar waƙa ya ƙi kaga wawan harfin illa amma ƙafin ba harfin illa ba ce ya'un kuma harfin illa so mun yi bayanin aljamid da almutasarrif amma cikin fi'ili shi fi'ili jamidi da kuma almutasarrif asalin fi'il ya dullu ala alhadathi wal zaman amma shi aljamid ya dullu ala ma'anan an gane ko ma'anan a shi la ya dullu abin ala ma'anan wa hadath wanda huwa ya dullu ala ma'anan am mun gane ko to wannan shi ne daga cikin kuma abubuwan da ba mu yi bayani kansu ba mu fude su ba akwai al-maqsur da al-mamdud akwai al-maqsur akwai al-mamdud akwai aliful mamduda ita ce mai kallon sama in kaga fi'ili yana da alif mai kallon sama yana nuna mudari'in shi wawun ne ghaza yaghzu in kaga alif maqsura mai kamar ya'un fi'ilinta mudari'i ya'un rama yarmi sa'a yas'a as-sa'i ace as-sa'u to daga ciki kuma akwai ismul jam' ismul jam'i shine abinda jam'i ne amma kuma ba jam'i bane kamar kace al-baqaru baqaru ba al-baqaratu ba shi ismul jam'i galibi ana bambanta shi da nashi an gane ko da ta'u albaqaratu saniya daya albaqaru shanu masu yawa annakhlatu itaciyar dabino daya annakhlu itacen dabino masu yawa as-samaru dan ice daya as-samaratu dan ice daya as-samaru daya itace masu yawa kuma lokaci ana bambanta shi da mufradin shi da yawo arab larabawa arabi ba larabi guda ana kiran shi ismul jama sannan kuma akwai abin da ake kira wato jam'ul jam'i an gane ko da an ka ce jam'ul jam'i ma'ana jam'i kuma a sake masa jam'i to kaga shi ba wannan yana da wato siyar ina fata ana fahimta ta nan malam bai kawo su ba a cikin littafi amma idan muka duba a cikin al-tarif abin nan fi ilmi tasrif da ya zo ya kawo jam'ul jam'a idan kana son ka san jam'ul jam'i ga yadda za ka yi ka san yadda ake samun shi a can ƙarshen littafi an gane ko sigatu muntaha al-jumu'a a safa ta 430 ita ce jam'ul jam'i ƙarshen jam'i tun da gare shi ba a samu to amma da ya kawo sigatu muntaha al-jumu'a ya ce abinda malamai suka kawo cikinta wazani 19 wazna wazani 19 gare ta ina fata ana fahimta ta akwai fa'alil kamar ka ce masajid ba sai mun bi su ba akwai fa'alil akwai afa'il akwai afa'il akwai tafa'ul an gane ko kamar tajarub kenan akwai tafa'il akwai mafa'il akwai mafa'il akwai fawa'il sannan akwai fawa'il akwai faya'il akwai faya'il akwai yafa'il akwai yafa'il akwai fa'a'il akwai fa'ala an gane ko sannan akwai fu'ala akwai fa'ala sannan kuma akwai fa'ali an gane ko akwai fa'aliyun sai da ya kawo su waɗanda su suwar auzani ne na sigatu muntahal jumu'a in ban manta ba akwai kuma wato jumu'ul kasra jam'u taksir kenan shi ma ya kawo nashi auzar wajen 417 wanga kawai bayanai ne waɗanda za mu faɗe su a ita shiƙatul muntaha al-jumu'u jam'i ne aka sake yin jam'i eh a ƙara samun jam'i ciki yawwa jam'ul jam'u to sannan shi jumu'ul kasra su ne nake so in ɗanyi bayani kansu da ya zo ya kawo bayanin su kamar jam'i na kasra ko adadin wazani nawa yake da shi jumu'ul kasra a safa ta 425 ya ce فوجدوها malamai da suka yi suka bincike suka same ta 16 wazna ita ko 16 gare ta ga sunan ya kawo su akwai fu'lun akwai fu'ulun ay ma'inun damma akwai fu'alun an gane ko akwai fi'alun akwai fu'alatun akwai fa'alatun akwai fa'ala akwai fi'ala akwai fu'alun akwai fu'alun akwai fi'alun sannan akwai fu'ulun sannan akwai fi'lan akwai fu'lan akwai fu'ala akwai af'ila 16 wazn na'am
shi yasa wa iyakum abinda mutane suke gani wani lokaci su dauke shi da sauki ba sauki gare shi ba kuma akwai al-jam'ul murakkab murakkab kama abdullahi ya za a yi jam'in shi kaga murakkab murakkab kuma akwai murakkab majji akwai wanda ba murakkab majji ba ya yi bayani kan wannan nan na ɗan tuna tuna ne da shi jam'ul murakkab domin a tarkib ina zuwa wannan shi ne kusan dai na ƙarshe sai wancan bayani da za mu ƙarƙare da shi al-murakkab تركيب أكوي تركيب إضافي أكوي تركيب إسنادي أكوي تركيب مزجي لأنك تي عبد الله إنك دو جنجم إنشاء ذاك نغانيكو تو دولي سيكاسين قائلو دين عبادلة أكي تيوا عبادلة جمع عبد الله تو المهم دي nan dan ka ji su sunayen wasu abubuwa ne waɗanda ba mu ambace su ba alfi'il sahih da annaqis da almu'tal da waye da waye duk da yake wasu abubuwa ne waɗanda galibi ba su kai waɗannan yawa ba ko muhimmanci a cikin ilmu sarf banda waɗanda bai kawo ba kamar abin da shahi jam'i da da sauransu dan ka ji sunan su ka san akwai su sai ka nemi sauran littattafai na gaya muku littafi wanda ana samun shi a nan shine na littafin abubakar ciyam al-mabadi'us sarfiyya mun gane wannan ko kuma wannan littafi kasar libya ne aka buga shi na wani malami na kasar libya a tarif fi ilmi tasrif dirasa sarfiya tatbiqiya ta'lif dr abdalla muhammad al-usta kuma ba dole ba sai wannan littafin amma gaskiya littafin nashi yana da kyau sosai duk in babu su ma in kaga kalma yanzu duk karatun da muka yi shi ilmu sarf akwai kalmomin da jami'a ne bai shiga cikinsu akwai kalmomin da yana shiga cikinsu yanzu idan na zo aka samu kalima aka ce shi wanga kalima jam'i ce mufrad ce jam'ul jam'i ce cikin qur'ani kace ni ai matukar baka san wannan ba tattaunawa da ilimi da kai ba ba ta mata so ba an gane ku saboda lukas sai ta yi amfani ake fitar da wata matsala ne ban sani ko ana fahimta ta ba kana ganin abin kamar bai da amfani sai an zo wace baka a'a to ai yanzu kalimar ba mu san nau'in ta ba mu san nau'in kalimar ba ya za a yi mu yi hukunci fi'ili ne maudi ne mudari'i ne amri ne ko ba kanan ba akwai kalmomin akwai harufan da aka shafe ko ko ba shafe ba ba ka san wannan ba ya za a ma tattauna da kai sai dai a barka kai zage zage kana cin mutuncin ka ba sani ko mun fahimta ba sai abu kafin na karshe wannan shi ba ina so in ja hankalin yan uwa sai mu yi wannan bayani shine shi wanga ka'idodin da aka aza akwai lokacin da ake saba musu a cikin magana to amma sai da dalili mu maido hankalin mu nan shi ko wanga ilimin balaga zai karantar da kanshi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhib sun zo akan riga ta annabi Yusuf akwai damin ni addamin kadhibin a a to ai ba na ƙarya an kace ba jini ƙarya Allah ce mun gane ko a a damin Kazin.
kadhib jini shine ƙarya ka ce ibafa jinin shine ƙarya ko ko ƙarya ita ce jini tunda ibafa ka ce ai komi dai zaka cewa sifa ya za a yi shi zamanto sifa kuma masdar ne eh Eh, jinin ƙarya to amma ai kadibin jinin ƙarya ko ba haka nan bane to ai ta ƙarya ba a ganin ta almuhimmu abin da ke son mu gane nan shine an kawo shi masdar lil mubalagha asalin shi ismul maf'ul ya kamata a kawo damin makdhubin Na'am.
bihi jinin da aka yi ƙarya da shi amma ta ce damin kazib don a nuna maka ya kai matuka a wajen ƙarya to nan sai cikin ilimin balaga Mm.
mun gane wannan da kyau Na'am.
Allah ya ce wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati tatami hijaban mastura hijaban hijabi masturan fa mastura abinda an ka sha makance to abin tambaya anan shin hijabi shi ke sha makancewa ko shi yake sha makancewa tunda mastura ismul maf'ul ne to ya an ka ce mastura Mhm.
shi yasa malaman daga sai kuma tunan an ce masturan amma ana nufin satiran domin hijabi huwa alladhi yasturu an-nabi wa laysa an-nabi huwa alladhi yasturu amma wasu malamai sun ce a'a masturan na sai su kiya su ce maka shi kanshi shamakin Allah ne ke bashi kariya sai mu ce to duk da haka dai hijaban satiran masturan yasturuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu alladhi yahduru balaga ita ko wani salona kaga ashe ilimi mataki mataki na shi yasa ɗaliban ilimi don Allah mu bi a hankali kuma insha Allah ta'ala alqawaidul balaghiyya da suke cikin littafin albalaghatul wadiha in Allah ya kaddara muna cikin masu rayuwa daurar da za a yi a garin tawa bi iznillahi ta'ala su za a dauka sai ku tarba cikin internet kuma sai ku dauke su eh ko cikin group shine eh haka to mu dawo cikin littafinmu wasu bayanai ne zan yi a a gurguje inda ya ce almabhatul khamis ashara babi na sha biyar albahfu fil ma'aji na a koya maka in kana da mu'jam qamus ya za ka nemi kalma a cikin shi an gane ko to yayi bayani mai tsawo kan asalin yadda an ka samo abin da yadda an ka yi bincike a ya kawo jibo in ka diba sufa ta 49 in ka ɗauko ka wuce rubutu na farko inda ya ce hadihil juhud ta kallalat bitadwin ma'ana ƙoƙarin da malamai suka yi a da kun san larabci babu shi a cikin a rubuce manya-manyan malamai masu kishin addini da larabci sai su je cikin ƙauyukan larabawa in suna magana sai suna rubutawa da fassara haka ne aka haɗa su tunda asalin yaren da na magana ne to waɗannan su ne takallalat in ya ce takallalat asalin wato takallala ma'ana an darajantar da shi shine ma'ana sun girma sun haɓaka daga al'iklil ne shine kambi hular sarki takallala kama an yi mishi kambi ya zama to a sama don wasu kalmomi na kawo wanda in ka gare su ba ka san ba mai za ka fassara su ba to almuhimmu ku duba a ƙarshen sufha ta 49 yake cewa idan aka duba an kasa ma'ajim na larabci ila madaris Mada- madaris ya ce ja'alha arba'a madaris hiya alam nahwi la'ati makaranta hudu a akwai ma'ana ana son a nuna maka tsarin bincike in ka ga kamus ba haka zaka fada ba akwai tsari guda hudu akwai madrasatul khalil khalil bin ahmad al-farahidi akwai madrasatu abi ubaid akwai madrasatul jauhari akwai madrasatul barmaki makaranta dauke nan hudu na ma'ajin kaga wani da ya gama wajen dauka zai shi yasa ba abinda babu ilimi sai a wahala ko a yi ta rigima da waɗanda suka sani ba za mu iya cewa duk za mu yi bayanin su ba amma za mu bayi bayanin ya ake amfani da su tunda ya ce wa ilaika wa ilaika tafsila hadhihi almadaris shin ita madrasatul khalil bin ahmad al-farahidi wanda ya mutu hijira tana da shekara 170 hijira tana da shekara 170 ya rubuta littafin shi fiye da shekara 1200 da wani abu yanzu hijira 1440 da wani abu garin 1000 wato hijira tana shekara 170 ya mutu ba hawa ya rubuta littafi ba ya mutu ta untofiya don Allah ka je wani yawon musulunci ake da shekara dubu ka taho kwana biyu kana cewa mutane ba su gane karatu ba to kai kakana aka gane karatu mun gane da kyau shi khalil bin ahmad al-farahidi yaya madrasar shi take malam yace rahimahullahu ta'ala قوام هذه المدرسة ترتيب المواد على على على على الحروف حسب مخارجها شي da yazo sai ya kalli mafita harufa kun san akwai makharij akwai harafin da cikin makoshi yake akwai wanda cikin ga halshe yake wani ga labba to sai ya kalli wannan wa taqsimil mu'jam ila kutubin kuma sai ya mai da mu'jam akan kutub kitabu harfu kaza kitabu harfu kaza wa tafri'il kutub ila abwabi sai kuma ya mai da kutub nan ba yana nufin wani littafi cikin wani littafi ba a'a kitabu kaza kuma sai mishi babi bi hasbil abniya sai ya hankalta ma kalima shine abniya nan wa hasbil kalimati fil abwab ya tattaro kalimomi cikin babi wa qalbil kalimati ila mukhtalifi siyaf ya jujjuya kalima akan siga duka zamu zo mu ga bayani allati ta'ti minha sai malam ya baka misali مثل قوله في باب السين والميم مع الواو والالف والياء كاجي شي da ke cewa babu sin wal mim ma al wawi wal alif wal ya kenan sinun da mimun ba su ne harufa na farko ba to amma babin wawun da alifun da ya'u sai ya ce maka sawama ka gani ko sai ya dawo ya ce maka wasama kaga da wawun tana tsakiya yanzu ta komo farko sai ya koma ya ce samawa masu ko an gane ba samawa kaga wawun ta komo mi ƙarshe sai ya koma kuma masawa bayan wannan sai ya kawo mawasa wa ihmalu malam tusta'mal in ya ga kalima ba a taɓa amfani cikin larabci ba sai ya ƙetare ta shi haka na bi nashi tsari sunan mu'ajam kin shi mu'ajamul ayn shine mu'ajam na farko wanda aka fara rubuta a duniyar musulmi mun gane wannan to in baka san wannan ba yaya zaka yi madrasa ta biyu madrasatu abi ubaid al-qasim bin sallam diba safa ta 51 ya mutu hijira tana da shekara 224 mutuwar safa rahimahullahu ta'ala to ita ko wannan madrasa ya take hadhihi al-madrasa تبني المعجم على المعاني والموضوعات su ba suna hankalta ma kalima bane ma'anoni ne suke hankalta ma da maudu'i fa yaqidu al-baba aw al-fasla sai ya hada babi ko ko fasali ala al-ma'ani al-mutashabiha sai ya kalli ma'anonin da sun kai kamanceceniya da juna aw al-mutaqariba ko da suke kusa wa yakunu kullu kitabin yu'allafu fi mawdu'in an gane ko kene kowane kitab ma'ana kowane babi yana magana ne kan wani maudu'i mislu kitabul khayl sai ce to ga kitabul khayl al khayl an gane ko ya kawo maka sunayen khayl khayl khayl khayl kitabul laban ai bayanin sunan nono kitabul asali kitabul dhubab kitabul hasharat kitabul nakhil kowanne wa kitabu khalqil insani wa kitabul faras an gane ko kaji shi yadda bina shi madrasa ta uku sai madrasatu isma'il bin hamad al-jauhari zaka ji malamin suna cewa jauhari shi kuma ya mutu hijira tana da shekara 393 ita ko hadhihi al-madrasa qamat ala tartib al-mu'jami ala usul al-kalima su ko yadda suke bi asalin kalima ake bi faja'alat faja'alat al-akhir baban wal awwal faslan kina harfi na karshe to babin shi ake ciki shi ko awwal harafi na farko fasali zai zama kenan yanzu za mu zo kalima fa masalan kalimatu basata basata najiduha fi babi ta'i babi ta'i tunda ita ce ta ƙarshe amma faslul ba'i ta gani abin sai saka karkici li'anna ta'a akhir li'anna ta'a akhiru harfin min hurufil kalima al-asliya wal ba'u awwalu harfin minha mutai zuwa ga madrasa ta ƙarshe madrasatu abil ma'ali muhammad bin tamim albarmaki min mu'asirin jauhari wanda sun yi zamani guda da aljauhari malamai sun kace almu'asara tusabbibul munafar inda kaga malami ya rayu da wani malami a wani lokaci to sai ka iske akwai kiyayya tsakanin su musamman in fanni guda suka karanta an gane ko shi yasa wani lokaci malaman hadisi ke cewa kalamul aqran yutwa wala yurwa idan malami babba ne cikin hadisi yayi jarhi ga wani malami babban hadisi suka ce yutwa ba a faɗa saboda an san hasada tana iya jin shi amma suka ce a a duba a gani in hasada ce bai kawo da lalle ba mun gane ko to shi yasa kake ganin in dai an ce maka malami da malami sun karanta fanni daya kuma musamman zamani daya kuma a yanki daya wani lokaci to abin sai dai a yi hankali dole waɗannan abubuwa wa kere mashi ɗan sai dai ke ta addu'a shaidan sai ya ce ta gargarin malamai ce wai me yasa malamai marmakon su haɗa kansu yau shi shaidan ya bari malamai su haɗa kansu su yaƙe shi shaidan ya hukka su can su su yuna shi shi kuma shi na shi aiki an gane ko to almuhimmu dai sun yi zama zamani da albarmaki to wannan تقوم هذه المدرسة على ترتيب المعجم على الحروف أنا كل جير حرفة ترتيب ترتيب المعجم على الحروف ترتيبا يقدم الكلمات المبدوءه بالهمزه سنة سي انك انك التاما فرق حرف ابا تاسا ثم المبدوء بالباء سنن باء wannan shine kuma tartibin da yafi sauki wa haka za kama haka ne da walaika al'amarin zai ci gaba ma'ana ka haka al'amarin ya cika shine da walaika kaka ta neman kalmar da walaika ka rikici hatta yasila ila harfil ya har sai ka zo zuwa ga harafin karshe yawo ban sani ko mun fahimta ba to wannan kuma ita ce hanya wadda tafi sauki wadda ita ce karshe malamai da galibin masu rubuta mu'ajam haka suka bi mu'ajam majma'ul lugha al-qahira haka suka yi galibin wadanda suka rubuta ma'ajam haka suka yi to wacce wadancan hanyoyin suna da wahala wagga dai ta karshen galibi ne ce maka ai yanzu mafi yawanci masu talifi wagga hanya ta karshe ce suka yi mu'ajam al-wasit kan wannan ya tafi Sheikh Abdul Latif Shuwairif wannan malami na kasar Libya a cikin littafinsa At-Tadribatul Lughawiyya a cikin juz'i na biyu ya kawo yadda ake amfani da al-ma'ajim sannan ina ganin cikin na uku ya kawo ƙarin bayani kan yadda ake mu'amala da su to na farkon na ina ganin ban san ko ya kawo ba to in ka hada su guda uku din da littafi hudu ne sai ka tattaro waɗannan matsaloli in ba kana son ka karanta ko ka yi bincike kaga sai ka ƙara da abin da ya kamata asalin al-mu'jam kuma al-ajami shine wanda baya magana da larabci sai sun kace mu'jam saboda ana yin nukta asalin nukta an yi ta ne ga waɗanda su ba larabawa bane don saboda su bambanta daga nan an ka dauka al-mu'jam dan gane ko sai sunan sai zaman to mu'jam jam'in sha al-ma'ajim ko kuma al-qamus al-qawamis sai dai akwai ma'ajimul lughawiyya waɗanda na lughawi kuma kowane ilimi zaka iske na da nashi mu'jam a matsayin shi na ilimi balaga tana da mu'jam nata wanda in ka ji kalima a larabci tana da ma'ana in kana son ka san mi malaman balaga suke nufi sai ka koma cikin shi akwai wani malami ana kiransa badawi tabana shi ya littafi na mu'jamul balaga ya sanya shi suna mu'jamul balagatil arabiyya shi yasa in ka ga kalima a larabci tana da ma'ana to in kana son ka san mi malaman balaga suke nufi sai ka koma can eh in kuma tafsiri ne sai ka koma cikin mafatihut tafsir na ustad dr ahmad sa'ad al-khatib in malaman tafsiri suka ce kaza mi suke nufi da shi ko matan an gane ko in kuma hadisi ne ko asar na sahabbai manzo sallallahu alaihi wasallam ko magabata akwai an-nihaya fi gharib al-hadith ibn al-asir gane ko in kuma na adab ne akwai kamus al'adab yanzu an buga su akwai kamus al-mustalahat siyasiya al-mustalahat al-falsafiya al-mustalahat al-adabiyya ga sunan qawamis na ulum al-mustalahat at-tibbiyya kakka zo kana bayani kaga kalima wa likitoci sun faɗa ka kuskurantar da su kuma cikin mu'jam na likitanci mi ake nufi da wannan sannan sai kai hukunci ka nuna abin ya dace da musulunci ko bai dace ba to yan uwa ga dukkan alamu ya kamata mu jaburki kuma mun gode ma Allah farko da ƙarshe da Allah ya nuna muna mun kai ƙarshen wannan takaitaccen muzakkira kuma insha Allah ta'ala za a yi PDF na wannan littafi sai a saka shi cikin group duka waɗanda suke so ko da ba a nan suke ba sai su cire wannan littafi ko ba haka ba kuma insha Allah akwai sauran daurat wanda muke son mu yi a tawa alƙawa'idul balaghiya da sauran waɗansu wurare Allah ba mu iko za a dibi wani littafi mai muhimmanci a saka shi gwargwadon abinda Allah ya uwace mu na ilmi aga an gabatar da bayanai ba mu sani ba sai wani lokaci Allah ya kaddare akwai rayuwa tana yawa ta rana a zo a saka wani littafi ko a tattauna kan wasu matsaloli na ilmi in kuma babu rayuwa haka Allah ya kaddara sai mun haɗe babban birni kenan baya mai ba can babban birni gaban Allah abinda muka faɗa da mantori Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh